إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke ngwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna talata 28 ga wata na jumadar akhira hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da biyar ga wata na uku shekara 2019 insha Allah yau za mu yi littafin alwajiz fi fiƙe sunnatu wal kitab al-aziz yau za mu darasi na 168 insha Allah darasi na 168 to muna cikin magana ta diya muna cikin diya ta rauni ta jin ciwo rauni mun yi karshen karatunmu mun ambaci cewa akwai nau'i na rauni guda goma akwai guda biyar wanda su ba su da diya kayyadadda illa adiba abin da ya dace ya jero irin rauni wanda na mana ya mana raunin da ya kai mutum ya gurji amma jini bai hoto ba da wanda ya hata ta je mai jini ya hoto da wanda ya tilla tsoka da wanda ya shiga nama da kyau da wanda bai kai ga kashi ba tsakanin shi da kashi akwai wata ya ce wannan nau'i guda biyar na raunuka ya ce ba su da kisasi ba a kisasi a kansu don ba a iya kisasi a kansu kuma babu wata diya da aka kaddara kaza za a bada shi ne ka tafi hadi ya khamsu shijajin ليس فيها قصاص ولا عرش مقدر وتجب فيها حكومة wannan rauni guda biyar da muka jero ba kisasi a kansu don ya a wuce gona da za a je wajen ramuwa wajen kisasi a wuce gona da iri ba iya daidaita daidai abu kuma babu wata diya da aka kaddara rakumi kaza ko dabba kaza ko dinari kaza babu don haka wata jibu fiya hukuma za a yi hukuma a nan shi ne nan ƙasa yake bayani magalacin hukumacin wannan kinan ne za mu tashi harkon karatun satin da ya gabata ba mu ga ganin ba ya ce ƙala ibn munzir ibn munzir ke cewa wa ajma'a kullu man nahfaz qawluhu annahu ma'ana qawlun hukuma yace an yi ijma'i duk malaman da dai muka kiyaye mu ake kiyaye maganar su ake aiki da maganar su sun yi ijma'i abinda suke cewa a yi hukuma an yi ƙal idan usibar insan bijarhin la'aƙallahu ma'alum idan mutum ya samu jirhin ma'ana wani rauni wanda la'aƙallahu ma'alum ba shi da wata diya sananna shi na aƙalkin kan ƙimata hada laukana abdan ƙabala an yajira hada jar ya suke yi za su gano da ƙimar irin wannan rauni wanda ba shi da diya sananna abinda magabata suke yi ya ce to zu wannan rauni da ya ji inda bawa ne lahiyayye kahin wannan rauni nawa zai yi misali fa'in ƙila mi'ata dinar to yin bawon da bai huce dinare ɗari ƙila kam kimatu wa kada asabu hada jar wanta halbar to yanzu a iya lahiya zai dinare ɗari to in ya warke wannan ciwo wannan ya samu ciwo ke yadda ya samu rauni bayan raunin ya warke nawa zai tun da sami illa zu fa'in ƙila 95 dinara aka ce zai rage kenan zai rage biyar a cikin ɗari kenan zai kai yanzu maimakon dinari ɗari yanzu zai koma 95 kenan yanzu an rage mai dinari kenan biyar ko fallabi ya ji lilmajani alai alaljani nisufu ashirin diya to a nan ya a ce shi wanda aka ji ma ciwo misali suke yi nan an gwada ka an jirɗe ka an ji ma ciwo shi kuma musulunci bai kaba da diya raƙumi kaza dinari kaza sai su magabata da suke ce yanzu wannan inda bawa ne lahiyayye nawa zai yi haka ce zai dinari ɗari kaji ta kuma heji ciwo irin wannan ciwo bayan warkewa nawa zai yi a ce yanzu zai rage kinin dinari biyar zai yi dinari cisin da biyar to sai a ce yanzu wannan da aka ji ma irin wannan ciwo ɗa ne ko da ɗa ne fallazi yajibu lil majni alai ala aljani ai to yanzu kenan diyar ko kimar abinda za a ba wanda aka ji irin wannan ciwo nisf ushrin diya ya bada rabun ushrin diya kenan endemic disease disease ko a bashi saka kenan za a raba diya gida goma nawa ne ushrin diya nawa ne ushrin diya kamila a ushrin diya kamila raƙumi ne raƙumi dubu ne raƙumi dubu ce rashin diya kamila nawa ne dinari nawa ne ɗari dinari ɗari ne shi ne ushiri ko yan jizem na mil ko dubu gida goma ɗari gida goma dubu ne ba kenan raƙumi ɗari ne shi ne za a ba da diya cikakka in dinari ne dinari dubu to zai aka ce wannan bawa na dinari 100 zai kai 95 ya ka ce a ba da rabin ushirin diya kenan yanzu ushirin nawa ne ya ka ce ushirin diya ushirin diya 100 100 kenan yanzu 100 za a ba da rabinta 50 kenan ko magana kenan haka suka yawar ba kenan wayan ƙalu an kuma suka ce kenan 90 dinaran fafi ushiru diya an kuma aka ce zai kai dinare 100 90 suka ya rage goma a 100 a ce kenan za a ba da ushirin diya na wannan mutumin da aka ji ma ciwo irin wannan ciwo wa ma za da wani ƙasa fafi haka to ɗan riki ne ma yi ko ƙare akan haka dai ana haka suke lissahin a mai da abin a bawa bawa ya yi kaza nawa ya rage sai a yi misali amma suna yi bawa misali bawan kima da dinari ɗari wannan dai misali ne na wai alakul hali ko ma yaushe da yanzu abin yakan canza za a zo yanzu misali kuɗi ne sai face me ya kamata a yi nawa ne kuɗin magani me ya kamata da irin da likita za ta iya gano hakikanin ciwon ma shi dai kuɗi ya ce hukuma nan kenan hukuma kuɗin a samu wasu masu adalci masu ilimi su ce wani irin wannan ciwon kaza kamata a ba mutum tuna babu diya sananna to sai nau'ikan ciwo guda biyar na ƙarshe a cikin guda goma ya ce almudiha ya ce wahiyar lati ta bulogu ilal azam wa fiya hamsu min al'ibil kajiya mutum ciwo da ya kai ga kashi ciwon an kai ga kashi na waje to wannan duk ciwon da ka ji mutum ga kashi ya kai kashi to za a ba da raƙumi biyar ne na an yanke hadisin da gabata baya akwai bayani kan shi alhashima ita kuma hashima wacce ta hashima wahiyya lati tuhshimu al'azama ay takasiruhu wa fiha ashrun min al-shima shi kuma yace ciwon da an kare kashi ma ya kare kada kai kare kina samu kariya to ita kariya za a ba da raƙumi goma ita kariya almunaqila ita kuma me nau'i na munaqila nau'in ciwo almunaqila وهي التي ينقل منها العزم من موضع إلى موضع shi mata gidan gocewa gocewa kai shi ya sake wuri ita gocewa wa fiya hamsu ashata min ibn za ba da raƙumi goma sha biyar kai shi ya sake wuri ya ce wannan shi ne nau'i na almunakila sai alma'amuma aula allama allama da abu ne وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جدة رقيقة المعمومة إتاتي تشيوان دا أكا جيا متن تشيو يا كيك قلوا كرم وتألوان نوهاتا تمرهم قلوا كريتي ثورة شي معمومة تشون دا يا كيك قبل قلوا إتونا زا أبادو سلوس ديا زا أبادو كنان ɗaya cikin uku na diya rakumi ɗari kenan talatin da uku da wani abu sai addamiga وهي التي تبلغ الدماغ ita kuma ta kai kwalluwar ba wata wata kama ita ma dai ya ce za a ba da sulusun diya ta ba dai ya daɗe zuɗe da wata to yanzu sai diyatul ja'ifa diya ta ciwo da ya kai wani hanji za mu ce ya kai cikin ciki ka tallashi ka ji mai ciwo ciwon ya kai wani hanji wahiyya kullu ma yasiru da jo ciwon duk ciwon da zai kai cikin ciki gaba tsanin daga ciki da gaba wa zaharin daga baya ne ya kai ciki wa sadan da kirji ne ya kai ciki wa halkin daga makogoro ne ya kai ciki wa masanatin daga kowa ta ruwan motsari da motsara daga motsara ne wa fiya sulusun diya duk wannan shi ma za a ba da sulusun diya wannan ya wannan magana ita ma da mafi kitab amr bin hazam وفي الجائفة ثلث الدية وانت حديث لما كان تابعا نا جائفة ciwon da ya kai cikin ciki za a bada sulusun diya daya ciki uku na diya wannan shi ne abinda ake bada a wancan halin yanzu sai diyatul mara diyar mace an kashe mace akan kuskure ita nawa ne diyata diyatul mara ce iza utilat khata'an nisfu diyatul rajul ita mace in an kashe akan kuskure diya ta rabinta namiji ce haka shara tsara wa kadhalika datul atrafiya wa jarahatiha ala nisf min diyat rajul wa jarahati wa jarahati haka diya wani hannu wani duka da wasu gababuwa ko jin ciwo da abin da za a ba namiji na tarabi ne in jin ciwo ne namiji na tarabi ne wannan duka abin da ya zo na namiji da kaji a baya in mace ce ya karba daka illa kan wasu hali da wanzan zuwa kansu an shurai qal atani urwat al-bariqi min indi umar anna jirahat ar-rijal wan nisa tastawi fi sin wal mudir وما فوق ذلك فدية المرأة على نصف من دية الرجل يتي شري يكي بان لبارن عروة بن الباركي يا زول بوجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا بان مسنيا كان حكمتين da yake wajen Umar bin Khattab an jirahat rijal duka rauni na maza wan nisa da mata tastawi duk ɗaya ne haƙori da mudiha duk ciwon ɗaya ne kenan ma'ana diya ɗaya ce da a san mun yi bayani diya mace rabin diya namiji ne to amma akan wasu masaloli irin haƙori irin ciwo da ake ce an kai ga kashi an ji ciwo ya kai ga ƙwarar kashi ire-iren wannan abin da ƙasa da su su wannan za a yi daidai namiji da mace wa ma farko zalika da abin da ya wuce mudiha shi ne ake cewa a nan kuma ake rabawa namiji mace rabin namiji shi magana kenan kenan duk abin da ya kai kasa da raƙumbi da raƙumbi abin da ya kasa za a daidai da namiji da mace amma daga an ba raƙumi biyar baya kenan a nan da mace da namiji za a raba da mace rabin namiji ne amma kasa da haka wannan a nan daidai ne mata da maza duk ɗaya haƙori da haƙori zuwa mudiya duk hukuncin ɗaya ne amma daga abin da ya saba daga mudiya za a raba namiji mace rabin namiji ne diyata ya ce bayan wannan sai diyan mace zai zama rabin ta namiji ce an ci misali rai ne ko na abu dai inda bai inda ba kasa ba da raƙon birkin nan ta jin ciwo amma sauran diyar su duka rabi ce sai diyar ahli kitab diyar ahli kitab da aka ce ana bada diya a meka mai iyalan shi diya duk da kahuri ne na amana za a bada diya ga dalili ga yadda za a mishi diya shi diyatu ahli kitab idza qutilu khata'an nisfu diyatul muslim namiji ahli kitab aka kashe kan kuskure to za a bada rabin diya musulmi musulmi iya rakumi 100 shi sai a bada 50 fadiyatul zakar minhu nisfu diyatul muslim kenan diyar namijinsu rabin diyar musulmi ce diyatul mar'ati min nisa'ihim nisfu diyatul mar'ati muslima in kuma mace mata mata su ce kenan raƙumi 25 in musulma ce raƙumi 50 matar su 25 haka abin yake ya kawo dalili kan haka ya ce an amur bin shu'aib an abi an jaddi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن أقل أهل الكتابين نصف أقل المسلمين وهم اليهود والنصارى يأتي منظر صلى الله عليه وسلم يأتي قضى كما زال يا حكمته أن أقل أهل الكتابين دير ما أبو تالتاهي بيو كنا التوراة ده إنجيل nisfu aqlal muslimina rabbin diyal musulmi ce yake maka tafsirin suwa ahli kitabai ne yace wa humul yahudu wan nasara yahudawa da nasaru idan aka kashe sai akan kuskure sana kawana amana za a bada rabin diyal musulmi sai diyatul janin diyar jinjiri amma mu ce ciki ka kashe ciki yaro a ciki iyawa faɗa ne aka yi ta mata wani bugu ko ta kada ta ɗanya mutu aka tabbatar da wannan bugun da aka mata ko faɗa da aka yi ɗanya mutu a ciki ya mutu idza mata janin bi sababi jinayati ala ummi amadan aw khata'an wa lam tamut ummu idan jinjiri na cikin ciki jinjiri a ciki an tayi dan jinjiri a ciki kurum sai ya mutu dalilin wani abu da aka ma'uwo shi bugu ne kadawa tuna ba ba hawan ta aka yi aka mata da abin illa wannan duk ɗaya ne mutum ya shi kuskure ne aka yi koko da gangam ne diya shi da ce waje ba fiye gurra za a ‘yantar da bawa kura gurra na ko mace kura za a ‘yantar da bawa sawa'un in fasala an ummi wa kharaja mayitan aw mata fi bataniya in dai ciki ya zube ya mutu a ciki ya mutu ko ya fito a mace ko a cike mutu ko hoto a mace ta sha wahala dan ya hoto a mace wa sawa'un kana zakaran am unsa dan da aka shi namiji ne ko mace dai za a bada diya shi za a bada bawa fa idza matat al mar'atu aidan falaha diyatu kuma in daga baya ita ma uwar ta mutu kuma ba da diya ta cikakka ta mutu amma shi ga diya shi za a bada bawa kwar dan kuma uwa ta mutu ta ma sai a bada tata wannan maganu da yi duk bayani ne ga madogarar shi kan wannan magana an abi horera qal iqtatalat mar'atan min hudayb farmat idahuma al-ukhra bi hajar faqatalataha wa ma fi batniha faqtasamu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqada anna diyata janinha abdun aw ama وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه nan kenan abinda yake cewa abinda ya wakana abu yake cewa wata wasu mata biyu daga cikin kabila ta da suka yi fada faramat idahamul ukhra sai daya a cikin matan ta ta soki mana ta jehi daya da ta jehe ta ta mutu ta mutu ita matar ta mutu kuma jinjirin ta ya mutu kenan ta mutu abin cikin ta ya mutu sai rigima ta kai wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai faƙada nan ya yi hukumci an diyata jinina abin amma diyar jinjirin na ciki za a ba da bawa ko baiwa shi na gurrakin bawa ko baiwa za a ba da wancan magana ta jinjiri waƙada bidirka mar'ata ala aqilatiha ita kuma waccan danginta ya su biya diyar wannan mata wadda ta kashe kuma rasaha ya gadar da ɗanta kina kwata ɗaya da wanda suke tare da shi aka ba matar kina aka ba danginta masu gadanta gadan ita wadda aka kashe kenan za a biya diya cikakka ta uwa kuma shi da ga diya shi kurin bawa ko baiwa fa'amma idan kharaja hayyan summa mat to amma dan da aka bige aka yi faɗa dan ya hoto da rai amma ya hoto a bige daga ba ya mutu kan wannan illa fafihi diyatun kamila inda jinjiri ne za ba da diya cikakka tara kumi dari saboda sababin da ka zama gaban tsari a yanzu ana ba a kasidan kajiyar mutum ciwo sai bai mutu ba kai tsaye amma iya jiya ko shekara ne da wannan jiyar ya mutu ya mai dokan zu ya ka biya cikakka diya zukan saudiya ki ana shara ko aikin haji ne an aka je aka ji ma ciwo sai a je gaban hukuma sai a biya diya daidai da ciwon da ji maka misali ka kare to kuma a takardu ana siwikinka ko ka to kasar ku idan a wannan ciwon ka mutu ya mai da wurin shari'a a ba da diya cikakka ta wani mutum haka suka saudiya za a yi roƙo ana zama a yi hukumci wannan kaza kaza ne kariya ga kudin ta gawaye a ƙare ku ta yi a ba ku kowane abin da ba da amma an ya ce a diba wani abin shi duk lokacin da Allah sa Allah mai cikawa akan wannan sababi ko yaushe ne za a maido shari'a a ba da diya cikakka ya eh kuri yake eh kudi ya biya nawa yake yanzu ma suna tsaye su wata suna ba bawa yanzu iya magana da ba bawa ya ce fa'in kana zakaran wajabat mi'atu ba'ir idan jinjirin da ya haɗo ga bayan mutu in namiji ne za a ba da raƙumi 100 wayin kana unsa fa 50 idan kuma jinjirin mace ce ta hutu sai a ba da raƙumi 50 li'anna tayaqqanna mautahu bil jinaya kenan dan mun tabbatar kenan idan muka yi yakinin wannan illar ta bugu koshi ita ta sa karshe ya mutu anan kenan fa ashbaha ghayr janin yanzu ya wata daga bayan magana jinjiri na ciki ya koma mutun kenan tunda ya huto yanzu da rai shi yasa aka ce diye shi irin ta cikakken mutunci yanzu maganar diya ta kare sai kitabul qada kitab da yake magana da shari'a ko mace hukumci hukumce hukumce a yi shari'a akan kaza alƙalanci zamci ya ce masharu'iyatu shar'anta alƙalanci alƙada'u masharu'un bil kitabu sunna wa ijma'il umma shi yin hukumci a rayuwa ta zama ta musulmi an shar'anta shi da ƙur'ani da sunna da ijma'in albasa ɓane kan shi ijma'in al'umma na gaba daya qala ta'ala wa ahnikum bainahum mimma bima bima anzalallah wa qala ya daud inna ja'alna khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil adl zuwa da shan bil haqq yace ayat qur'ani ta wa ahnikum bainahum bima anzalallah kamar su hukumci ka yi hukumci tsakanin mutane bai ma an zira lau da abin da Allah saukar kina alkurari da shi ne jigo shi ne jigon shari'a wata aya Allah ce ya dawud ina ji anaka khalifatun filarar ya dawud mun sanya ka khalifa a saman ƙasa fahakun bayan nasu bil haq ka yi hukumci tsakanin mutane da gaskiya yadda da littafi wanda shari'a ta Allah kenan wannan shine hujja ta ayoyi ta yin hukumci tsakanin mutane da littafin Allah وأنا عمر بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران amr bin aske ba labarin cewa ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza hakama hakim idan mai hukunci ya hukunci fashtahad yayi kokarin nemo samo daidai ya ijtihadi kenan thumma asab ya samo dai kuma ijtihadin da yayi ya samo daidai falahu ajran iya da ladabi wa idza hakama fashtahad idan ya hukunci ijtihadi ne thumma akhata kuma ya kuskure cikin ijtihadin shi falahu ajar iya lada guda wannan ana ne me in wa kenan iya karantar da mu kenan akwai inda mai shari'a ko mace alkali zai zo da wani hukunci babu nasi kan shi kuma dole a shari'a ba barin daga nan za ka yi kokarin bakin madogara ka aya kaza hadisi kaza ka yi bakin kokarin nemo gaskiya inda baka da nasi zahiri kuma ba a zargin ka in Allah sa ka zo daidai za ba ka lada biyu ladan ijtihadi ladan samu daidai da kai in ma kuma aka yi bugun ka tare kai kuskure ba a kama maka da laiza ba ka lada guda ka ijtihadi sai ka take ba su kan malamai masu ijtihadi sai kuskure kai kuskure ka ga daidai kurin ka daidai ka addu'a Allah ka harta musu ba ka suka bane ba karkashin wannan idan mun diba misali Jallabin Mas'ud wasu sun zo sun mai tambaya kan daga sun zo a yin dogon tafiya ka zo suka ce a garin wani abu ya wakana wata ce a cikinmu an ɗarma arme an yi komi mijin bai ma yanka saraki ba da zai bata kusa ana ana da kace ana nikat tafawid a musulunci a yi arme babu ko biye ba a bada ko biye ba ba a ma yanka saraki ba kuma ta ce a yi adda a yi komi an kare arme wani mata wani ce sadaki a gaba ya ba ta Allah hore ka je maza a yanke iyayewa kudin ma ba su zama ya ce a bari har ga halin da bada daga ba a yanke kurin a yana mai matar ce ga wali ga shi duwa komi wani mata wani ce kurin har a bari lokacin Allah hore ya gani kwantara ce ya samu furuje samu koko na gwamnati ne haka ake saba ko ya zo iyayewa ya kudin filin babu ba aiki to iyayewa aiki masan ka samu ba kwantara ce ta shiga kaza a wata kaga aka ɗauki kudi kaza mai tsada man yana samu wata furoje wata kungiya dai mai kari a nan kaga a yi azamuna kuma a yanka daga baya to irin wannan aka yi suna yi sabai na kakon sahabi wanda matar shi annabi ya arma yarma mai ta babu kobi sai kusa mutuwa mace ka ne wance annabi ya arma mai ta ba da kobi ba ba yanka mata ba gona ta ta da aka bara ba mun ta kai barci ta ne wani wuri ne ce a bata kan sulakin ta na ce ta kai ta ba dinari dubu ba da tsada kinana haka na a cikin ba hana ba zo suna ga cewa ya bada ya bada koda kadan ne malika suna ga cewa ya bada koda kadan ne amma da take ne ya halitta ai arme babu sadaki ba a yanka ba kurin a gaba an yanka kun matan shi haka akai suka ce an yi armon ba yanka sadaki ba bai kwanta ba kuma ya mutu suka dami abdullahi bin mas'ud me zaka ce kan haka ya ce wallahi ban sani ba me ya burgi ce ta ga ta Allah ci bi zai ba amma tambaya ne akan hukuncin Allah shi ne hukuncin tambaya ta addini abu na kama tambaya kai malami me hukuncin Allah kan haka hukuncin Allah ba na kan sani ba kuma ba na sani ba me fa'ida ka hukunci ba sani ba ai ba na ka wani ba na Allah ne ba sani ba kuma suka je suka dawo abu shiru ne cewa ba sani ba a na uku suka ce to wannan in ma baka sani ba dole a hukunci yau sai haka da zama ba raba garba za ka nuna yi nan ke nan an ana bukatar ishtihadi kenan yace musu zuwa abin da za a yi zan muku ishtihadi da fa'inta ta in na daidai daga Allah taimakon Allah ne in na kuskure da gare daga shedani ne ke yanzu zai baki kokari na yace yanzu abin da za a yi wannan alwa ta ku da haka arme babu sadaki ba a yanka ba kuma ji ya mutu yace za ta yi idda idda ta takaba ta mutuwa kuma za a ba ta sadaki na mata kamar ita sa'anninta ko misali 'yan gidansu a kwatanta irin in ake ba 'yan garinsu ko sa'anninta sadaki kuma ta ci gado haka za a yi iya kare haka zawar suka ta ƙarshe akwai ma ƙalbin yasa sahabi ne iya zama na kan abin ya ce wannan hukumcin da kai bin mas'ud haka daidai haka manzon sallallahu alaihi wasallam yayi shi gabar wa abin tawashik wata mace ce a cikin mu haka aka yi mijinta an yi komai an kare ba a kwanta ba an ka sadaki ba mijinta ya mutu yanda kai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya bata sadakin daidai ita ita ta kaba kuma ya bata gado yace alhamdulillah kaga na ijtihadi ne ya samu daidai kenan ana ijtihadi a takaice sai yace wa ajma al muslimun ala masharut al qada kuma da musulmi sun ijma'i kan shar'anta a zo a hukunci hukumcin yin matsayin yin hukumci a cikin al'umma ita wa fardu kifaya farilla ce ta kifaya ba ya kowa ba zai kan hukumci ba ko mu zama kan a yace wajibu alal imam an yu'ayna fil bilad hasab hajatiha man yahkumu bainahum wannan wajibi ne ga shugaba gaba daya ya ayyana a gari ya ayyana daidai bukatar garin alkali nawa ake bukata nawa ya kamata ina ya kamata a yi alƙalai ta wannan maganar alƙalai ko a yanzu alhamdulillah ne wani ɓangaren sun ɗanbar mana shi a yanzu dai a yanzu abinda suka hana baka damar yanki hannu da kisa duk haddi baka damar shi ɗan kai kai ba sai sun magana ka ko duk da ba a wajen tafsirci ba to amma bangaren mu'amala bangaren arme bangaren diya dole ababen ha a yau a nijar a cikin dokar akwai damar alkali ya yanki abin da kake daidai yanzu misali ko da gado ne inda za a ta jisis matsayin kudin musulmi za mu je rabon gado ko akwai rigima juji bai yanki gado da jisis da abin zana abu saka da afirka kutumce kenan ya a kira alƙali a cikin akwai alƙali garin nan ya a kira alƙali cikin alƙalan garin nan ya juje kira alƙali a gaban shi menene haddin menene haƙƙin wa'annan abinda alƙali ya yanka shi juje zai tarar shi kun ya zartar da hukunci har zaba kuwa ko yanzu haka bangaren arme wannan arman akwai arme ko babu arme sakin saki ne ba saki bane ba har yau hanzu alƙalai suke illa a da a yanzu alƙalai sun yawa akwai na jama gaskiya yanzu akwai alƙalai ci da addini kurin ɗan rubu ne kurin fagamanni ya suke kurin sun mai da abin kamar sarauta ci kurin wallahi ba ka kirin jahilai ne ba su san ɗaya ta addini wallahi kuna mai kuma kamar sarauta wannan shi ne haɗari ɗan ɓangaren ma da aka ba al'umma suna masa ɓata shi yoshi alƙali jahili bai san masallama ba shi alƙalanci wallah ayi haka ne sai ka je kurin kai maka sa maka suna nan suna kuma dama ta wallahi to wannan duk wanda zai ayyana shi ne mas'ula gaban Allah ka ta abu bai iya ba ya je kai ne mas'ula gaban Allah dan suna cin haƙƙin mutane za ta raba gado su danne mai gado mai haƙƙi haƙƙi shi wallahi ɗaya cikin su wani ya je cikin yan uwa ya wani mugu rabu da ya ji dare bayani ma ya gane ahli sunna ne wallahi bai ba ne ya yara na turo ba dai bai iya ba dai bai iya ba yake ta wai wai yara tura shi kuma ya gane ba dai bai aka so ya gyara suna nan wallahi nan suna nan wallahi Allah kiyaye kurum kenan haƙƙi ne ga shugaba ya ayyana da alƙalai daidai buƙatar garin yace li'anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hakama bainan nas وبعث علي إلى اليمن للقضاء وحكم الخلفاء الراشدون وولوا القضاء في الأمصار yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci shi da kanshi kuma ya aika sayyidina ali da sauransu zuwa ga yaman ya je kurin ya hukunci kurin alkali kuma haka halifofi su ma sun hukunci da kansu kuma wanda alqada fil amsal sun sa wasu alkalai a garuruwa inda suke mulki kenan wajibi cikin al'umma a samu alkali wanda zai hukumci kan abin da ya gito fadaluhu fadala ta yin hukumcin tsakanin bayi an abdullahi bin mas'ud qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la hasada illa fi sanatayn rajulun ataahu Allah malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun ataahu Allah hikma فهو يقضي بها ويعلمها ruwa da bukhari ya kawo musulmi ya kawo wacce wani ba duka sun kawo su bukhari ya kawo musulmi ya kawo cewa abdullahi bin mas'ud ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasad la fitnatain babu hasada gwamnatin gibda kamar dama a ce ni ne wani san matsayin wani asalin hasada ta zo ta shahara neman gushewar ni'ima da Allah ba wani to ita wannan wanda ake magana ba ta gushe ni'ima ba a kana da kwata dama a ce ni ne wani kina inda ya kamata kai hatar a ce kai ne wani cikin mutane guda biyu kai gurin dama kai ne su na farko ce rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halakati fil haqq mutumin da Allah ba dukiya kuma ya taimake shi iya kashe wannan dukiya kan hanyar Allah da ma ce ni ne wane saboda irin aiki alkhairi da yake duke shi wannan shi kai kana guri Allah saka da ma ce kai ne wane dan ba kai lahi ba wa rajulun atahu Allah hikima da mutumin da Allah ba ilimi mana shine hikima fa huwa yaqdi biha yana hukunci da wani ilimi da Allah ba shi wa yu'allimuha kuma yana karantar da wani bisa da ma ni ne malam wani ko alƙali wani sai kuma khataruhu kuma khatarin alƙalancin akwai khatari an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ju'ila qadiyan bayna an-nas faqad dhubiha bighayri sikin a kai makarmaki ne abu rage ban labarin cewa ruwa da ibn majah haka a abu dawud turmuzi ibn majah sun ruwa da kace ne abin da yake ruwa ibn majah turmuzi abu dawud abu rage ban labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ju'ila qadiran bin nas duk wanda aka sa alƙali a cikin mutane faqad zubiha bi ghayri sikin an yanka shi ba da wuka ba ya fa tashi hankali gaskiya wani da wahala a tsira ya dagi an yanka shi da ba da wuka ba Allah kiyaye wa ana abi buraida an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة أبي برودة كبار لبارن تشوى شكم يا سامون لبارن daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ruwa da abu dawud ibn maja sun zo da ruwa haka turmuzi ga abu dawud da ibn maja cewa manzan Allah labarin cewa alƙale guda uku ne ithnani finnar alƙale biyu a wuta wa wahidun fil janna ɗaya a aljanna biyan wuta ne alƙalai guda uku ne a cikin uku biyu ɗan wuta ɗaya ne ɗan aljanna rajulun alim alhaqqa faqada bihi fa fil janna mutumin da ya san gaskiyar kake ya san alƙalancin ya san alƙalancin ya sani sai ya san shari'a kuma faqada bihi yayi hukumci da ilimin da ya sani na shari'a wannan fa huwa fil janna iya cikin aljanna warajulun kada linnasi ala jahalin fofina da mutumin da kurin ya zo alƙalanci ne yanzu kurin a baka rawanin kurin a baka rawanin alƙalanci daman kai jahili ne kun dan wutar ne nanci kin ba kama kanka ba adalci a banza a ba ka ci kudin duniya kudin banza ka mutu kuma ka shiga wuta ka gwanin ma ka shiga warajulun jara fil hukum da mutumin da ya san gaskiya amma sai ratse ya aiki da cin hanci ko na daban ya ba mai gaskiya rashin gaskiya shi ma fahuwa finnar shi ma dan wuta ne shi na kadarin shi kenan barin hanya zalimci annahu an talab alqada magana kuma hana neman shi kai da kanka a bani inda ga zai ce hadda kudi hadda hadda kudi na musamman zaka bada kai ka kai gazo ko dole ka bada gaisuwa to wannan shi ma wanda zai kai ka nema ba kowa ko bi amini ka matsayin shi ruwayat da bukhari ya kawo muslim ya kawo haka ina sabu sunan tirmizi abu dawud tirmizi nasa'i sun zo da ruwaya an abdurrahman bin samura qal قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة وإنت عليها abdurrahman bin samura ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mini annabi ya gaya mai kai ya ce mini ya abdurrahman la tas'al al-imara kaka tambaye shugabanci nan alƙalanci duk na shugabancin duniya ta ɗaya ne eh abani abani balle ma ga gaya magana takara kai a baka kurum ya ce fa'innaka in utita a masala in tambaya kai aka baka shugabanci jagoranci ta hanyar tambaya wakilta ilaiya za a bar kai da ta ke maka samun taimakon Allah Allah bai kama maka kake ta wama jina ka ta wahala kana tsoron ka a kuce ka ta kuce ka ai kaza ka ta kullum zaka bani zuwa ta barka da kai kai ta wala a barka da aiki amma wani otita an gada masala amma kurin an ga dacewa ka kurin aka baka ita ba tare ba da ka tambaya wa'inta alaiha za a taimake ka kan wani jagoranci ka ji matsayin abu Allah taimake mu sai ke cewa mata ya staujibu rajul alqada to da wani lokaci ne zai zama wajibi a yi hukumcin kai ka iya ɗaukar hukumcin kai an zama sana aikin maza ne hafi zaman hajjar cikin fatar ba da yake cewa ƙala abu ali da karabisi sabu shafi cikin littafi mai suna adamul qada wanda yi ya ce la'a'alamu bayanin ulama mimman salaf khilafan anna a haƙƙan nasi an yaƙa jebe da musulmin من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه قارئا لكتاب الله عالما بأكثر أحكامه عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظا لأكثرها كاجبو yace shi yace ban san ba da wani la'alam bayan masalar khilafan cikin malamai shi wannan kai tsaye madan shafi imam shafi ta can karnan ya ce bin san ba wata magana tsakanin malamai da suka gabata bin san ba akwai saɓani kenan kusan ittifaki ne jama'in al'umma ne cewa an a haƙƙan nasa a na ƙadibin musulmin kenan kusan kowa ya yarda akan haka yake wanda ya cancanta a cikin mutane ya zama alƙali gashi man bana fadaluhu mutumin ƙwarai ne kowa san mutumin nagari ne wasu dukuhu kuma ya bayyana mutum ne mai fadala na gari kuma ya bayyana mutum ne mai gaskiya kuma ya bayyana mai ilimin ne kuma ya bayyana mutum mai tsantsani ba sa makwadaici eh makwadaici ba sa makwadaici kenan mutum ne mutum ne na gari da gaskiya dai an san shi da gaskiya da ilimi da tsantsani kuma ba haka mai karatun littafin Allah ne ya san Qur'ani kenan kuma aliman bai aka tsara hakami kuma ya san mafi yawan hutun ƙur'ani ya san mafi yawan hutun ƙur'ani aliman mai sunar zalama kuma ya san sunna ta annabi salama ya san sunna ya san ƙur'ani ya san sunna ta annabi salama hafizan da kasa ya kwata ma sunnan ya kiyaye mafi yawa kajuwa ya ce wa kaza a ƙawalin sahaba kuma ya san da yawa da maganganun sahabbai aliman bil wafaq wal khilaf ya san inda suka yi ittifaqi ya san inda suka samu sabani wa qawl fuqaha tabi'in haka ya san maganganun malaman tabi'ai ya arifu sahih min saqim kuma da zai iya ware na mai rauni da na kware da na banza hadisi ko labarin zai iya gane wannan shirme ne kwashe kwashe ne wannan kuma na gari ne ba kuma kun kasa kwace kun wani ya ce wani ya ce kun ya kasa kome ga muku kun da hikaya kun labari ya ka hikaya ya hukumcin hikaya a'a yana rarraba tsakanin na kwarai da na banza ya tabi fi nawazin likitab in wani abu ya zo na annawazin wani abu sabo ne da musan shi ba ya zo yanzu misali a yanzu ana magana an yanzu gashi an zo magana yanzu misali accident na circulation istab ya berlin istab ya nemi kotu berlin istab ya shiga sassan tardi ya ka accident ya za a yi irin na wani misali ko maganin koda koda koda koda ka ka ba baban ka ba wani yaya ko ta kaba shi ga na wani abu da sabon zo ke wani abu na nazir ya zo zai koma qur'ani me da wata aya za mu dogara mu ba da wannan hukunci fa in lam yajid fa sunan in babu a qur'ani sunna fa in lam yajid in babu samu ba a cikin sunna ma amila bi muttafaq alai sahaba kuma sai ya koma me sahabbai suka yi ittifaqi kan wannan masala wani abin da yazo me sahabbai suka ce me ittifaqin sahabbai dole ya san su fa in ikhtalafu fama wajadahu ashaba bil qur'an thumma bis sunnah summa bi fatawa akabir sahaba amila bihi yace idan an samu sabani na tsakanin sahabbai a yace akwai ittifaqi akwai mai ittifaqi kiran sahabbai kowa kan aka yake aka samu wata mas'ala sahabbai ma su samu sabani wani yace ayi wani yace ba ayi to anan kuma sai ka diba fama wajadahu ashaba bil qur'an summa bi sunnah haka diba wannan manganu na sahabbai guda biyu ko guda uku aka samu sabani wa magana wa a cikin su ta yi kusa a bakin bayantaka wace ta yi kusa da Qur'ani ko sunna he kana baka dibo sa wannan ne ka ne ka aiki da kusanta da Qur'ani ko sunna thumma bi fatawa akabir sahaba bayan haka aka samu kuma rikici babu Qur'ani ko sunna a zahiri sai a diba yanzu a sahabbai irin magana Abubakar irin umar da ta 'yan baya a kan abin da babu nasi a suna ɗaga kusurin sun nasi a suna shi na gaba inda babu tunan a nan ajiba kenan manya-manyan sahabai su ne aula donin bayan da ake yi ya san mana ya san ƙur'ani ya san mahewa sunna manganin sahabai da suka ittifaqi da suka samu sabani da maganin malaman fuka haus tabi'in duk wannan sai ya san mai rauni ya san mara rauni ya iya kuma ƙur'ani da sunna cikin ashabu duk wannan wai wanda zai alƙalanci ne wa dan sharuɗa ne na wanda ya kamata zo alƙali in dai bai so ya halakar da kanshi wa yakunu kathir muzakarati ma'a ahli al-ilm wal mushawarati lahum ma'a fadalin wa wara'in ya kuma ya zamanto mai yawan muzakara ne tare da malamai masu ilimin alkwanin masala a bincika a jiba kullum ya zamanto ke iya bincike ke zamanto mai bincike masala ne da shawara ga malamai al'ilim tare da fadala da tsantsani kuma wa ya kuno hafizan lisani wa batsani wa farji kuma a same shi mutum ne mai kiyaye magana bakin shi bai yawan cikin magana ya iya kiyaye halishin shi ya san abin da yake wada kuma cikin shi ya san mita cikin shi ya san ya dauko mai dauko kayan sa kayan ya jewa a ciki eh ya san menene shine kiyaye ciki kiyaye cikin shi kuma yana kiyaye farji mana bai bai zina fahiman bi kalamul khusum kuma mutum da an an zo an zamna yana gane maganar masu rigima da mahargin za zo hankali a tashe ido ya ja ana maganu da zama mutum mai gane maganar mai rigima zai fahimce shi inda ya sa gaba don ya gane gaskiya da rashin gaskiya da kuma aka gano wadda da gaban ya gano kun bai gaskiya gurin da gaban ya gano kun bai gaskiya gurin ba ya je nan ne samu sun ma labudda an ya kuna aqilan ma'ilan an hawa kuma dole zaman to alƙali iya da hankali tunda mai hankali kuma bai bin son zuciya sun maƙar wa haza ce wannan abu wai wannan tun magana ce wani malamin almajin na mashafi kira magana ya ce bayan magana ya ke cewa wa haza wa in kunna na'alam annahu laysa ala wajhi al-arad ahadun yajma'u hadhihi sifat walakin yajib an natalaba min ahli kulli zamanin wa akmaluhum wa afdaluhum wannan abin da muka jiro gaba daya ce duk da mun san a yanzu a saman ƙasa da wuya a ce gaba da wani abin gaba da kowa ya san kusa iya da wahala to don haka dai ko da bisa gamuwa gaba ɗaya amma wajibi ne a kowane zamani kuke ciki ku diba a cikin wasu ɗaukar alƙalancin wanda ya yi dama-dama ya yi cika ya yi zama na garkura don ba don bai wasu hukunci don abu a can ya wasu alƙalai za a alƙalan amma a diba wanda ya yi dacewa wanda ya dama-dama da bakin wanda baki ya yi dama dama ne dama dama sai a wannan shi ne ya ke cewa yace la yalil qada'u an nisa to amma fa maganar hukunci da ake yi mata ba sa yi ba sa mata alƙali shugaba na al'umma ba sa ta ana abi bakara qal laqad nafa'ani Allah bi kalmatin ayyam al-jamal لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلها قوم ولو أمر امرأة yace abu bakara ke cewa wata kalma Allah ya sa na amfana da wata kalma ayyamal jamal kwanakin raƙumi eh kwanakin raƙumi me kwanakin raƙumi ayyamu da jamal abu ne ya buƙatar tarihi a cikin ka a cikin ana da tunga a cikin ka ayyamu da kaza ai kaza ayyamu da jamal an samu fitina tsakanin mabiyan ali da mabiyan muawiya akan neman jinin usman bin affan cikin wannan fitina an samu hadda yaki neman sulhu haka kai daga bugawa to an yi wata karawa bangaren ali bangaren mu'awiya a jagorancin aisha radiyallahu anha ana gauta musu aisha tana cikin tawagar ta bangaren mu'awiya masu neman jinin usman ta je a kan raƙumi wanda har an gama da raƙumin abinda zai wakana ya wakana sai suke ma abin suna ta ce ayyamin jama'a don fitina ce ba ta da fa'ida ma ambato ta tara da Allah gawarta musu kura kenan a wannan lokaci ya ce wata kalma ta amfane ne shi inda abubakar lokacin me yawa kana lokacin aka ce kisara sai aka ce an sanya diye shi kambacin shi kisara shugaban farisa ta nan da manzala ya ji haka sai yake gaya masa habbai lan yafliya qaumun wala amrun imra'atun har abada dimdan suka sa mata shugaban su ba su nasara kenan daga nan manzo Allah ya gano cewa kisra ya kare ba shi ba cin nasara sun sun sa mace a shugabancin jagorancin su nan menene yake so ka Abubakar wannan ya sa ya ki bin bangaren Aisha da wancan bangaren bangaren biyu ne bangaren ali da bangaren aisha can aisha ce a gaba yake na ya za a yi mace shi sa ya yi bin bayan aisha shi algibin da aka yi Allah ga wata musu shi ne kace maka wata kalma ta amfane ne a ayyamu da jamal ya kaba kana don abin da ke ya bukata da maka san tarihi nan shi kuma wani malamin ya kawo maka wani hadisin akan mi ya kawo maka wani hadisin ya koma ya kwatanta maka kenan mace ba ta alƙalanci duk shi da magana a wannan ita da shi dogara ba a sa mata alƙalanci duk da malamai akcin ɗan zamani ya kace suna neman ya kada bara ya mun abu tawili ai kaza da daban ne da wane ne jagoranci wani mace ta iya yi ta ta kawo bayanai na abu ko ya san mace ko mace mace ko da fuske magana yanzu sai adabul qadi ladibban da ya kamata alƙali ya zamanto a kansu يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لهزه ولفظه ومجلسه والدخول عليه واجبين القاضي يا عدلتي سكان ما سرقما قدابي في لهزه يندكاس أقبا kada kararo wannan gwamnati zuru-zuru tare mai hankali kuma wannan gamin haka gamin dan kallo abu kenan kana kana mun kawo da kayan kalle shi sai ya tsorata kenan wajen kallon da kake musu kaka wannan kallo na mutunci wannan kuma wannan kuma kuma zuru zuru ka tada hankali daga ma san dai shi bai gaskiya ko bai samu nasara ya kasa mai kasa mai yin bayani ya kasa kana ya akwai kace ya kace ina mai wannan kallon ya kace kasa bayani kenan wajen kallon ka wala fasi da kalmar magana da zaka ma mutum kaka ma wannan magana da zai zai kun kama wannan da ranka daidai kaza kaza kaza haba ranka daidai ta wani ne ba aka je wajen shari'a wani ne a ɗanka zaka ya danne mai kuɗi da aka je wajen shari'a ta manya ce an ƙare an yi alƙawali da zai kawo kuɗi shi ɗayan a shi kuma yana da alaƙa da wata sarauta sai can a cikin yan zama cayi ranka daɗe wani bai maradi bai kawo annahu abin ya mai tauri bai maradi abin wannan ya mashi wani fa shi zai gani abu da cayi wani ya ce mutai al'ala ba ka bari ya zaka ne shari'a ba ta yi za a ce bai maradi an ƙare bai wa mai adalci sai cayi izin ba ta yi wani allah wani ba ka bari ya kuma ka saka sabon shari'a an ce ba an ce shi wancan zai biya ki da aka ji yana alaka da da kusa ya ka ce to yanzu a komo ya ce a matahi Allah hore baka bari to kenan da kama alƙali ya adalci tsakanin masu da gima guda biyu wajen magana shi wajen kallon shi haka wajen wurin zama ka wani ya hau kujera wani a ƙasa kowa ya zama to a ƙasa take haka za su shigo maka shigo lokaci guda kan haka ya ce an abil malih al-hudhali qal kataba umar bin khattab ila abi musa al-ash'ari amma ba'd fa inna al-qada faridatun muhkama wa sunnatun muttaba'a fafham idha uddiya ilayk fa innahu la yanfa'u at-taqaddum bihaqq la nafaza lahu wasi bayna an-nas fi wajhik wa majlisik wa 'adalik hatta la ya'ti ad-da'if min 'adalik wa la yatma'u ash-sharif fi hayfik a nan abinda yake wannan takarda ina ga muka ce mai shiga ba za mu iya kariya ba shi dai kurin sha Allah mu Allah ka fatan sama za mu ji dai da ya kamata alƙali ya sa wanda yake ma shari'a a gaba a matsayi ɗaya wajen kallon shi da maganar shi da inda suke zama don kada wani ya gano an yi ta ɗaya kan shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته